والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 22 ga watan azumi sannan wannan majalisinmu na tafsiri shine majalisi na 19 shine na 19 Allah ubangiji ya amsa mana Allah ya mana taufiki yau 22 ga watan azumi 1447 wanda ɗaya girgin kuma 11 ne ga watan march 2026 daga wannan masallaci na al'afat muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma jiya mun kammala suratul taghabun yau a jiya mun fara suratul talaq har mun yi bayani a ina aka sauke ta ayoyinta nawa ya take duk ina ga mun kammala wannan me a cikin sura din yau zamu fara aya ta farko a cikin wannan sura din alarma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي يا كي ونن النبي شنو النبي محمد صلى الله عليه وسلم kunga nan da wa ake magana da wa ake magana da annabi ko amma sai aka ce idza tallaqtum an-nisa idan kuka saki matanku kenan wannan magana ana magana da annabi amma ana ce masa ya isarwa jama'arsa ya isarwa al'ummansa shi yasa wasu in sun zo fassara fassarawa sai su ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi kulli ummatika ka gaya wa al'ummarka da jama'arka idan tsallaktumin nisa in kun saki mata kaga shi yana ciki al'ummarsa na ciki kenan in kun saki matanku ko kuma in za ku saki matanku to fadalliku hunna li iddatihinna ku sake su a cikin iddarsu ku sake su a cikin iddarsu ma'ana a cikin tsarki wa ahsul idda kuma ku kula da ƙididdige kwanakin idda ɗin ranar da za ka saki iyalinka ba za ka sake ta ba sai tana cikin idda ai tana cikin tsarki ta yi al'ada ta yi tsarkin da ba a kusance ta ba tana gama tsarki to zama da ba miji bai kusance ta ba sai a sake ta to ranar da aka yi saki za a rubuta ranar kaza da watan kaza aka sake ta wannan shine leta da mutanenmu suke yi shine takardar shika da al'ummarmu take yi wannan takardar shikan ba wajiba bace amma tana zama kamar wajiba saboda gyara lissafi in an yi shika a rubuta a rubuce a sanar kuma za mu zo mu gani a gaba wanda ka sanar za su taya kai lissafi ne wa ahsul idda a kiyaye kuma a kiyaye idda ne in an sake yau a sa date sanda yayi wata sai a ce to dama galibi da kai matarka ne ka sani galibi dama na san tana yin al'ada sati uku uku ko wata wata to ina ganin ta yi jini na daya ita ma ana so ta kiyaye in ta yi daya ta sanar da kai ba laifi bane ka tambaye ta idan shika na kome ne wannan dama tana ka ne har yanzu in shika na kome ne sunanta matarka domin in ka mutu za ta ci gadonka in ta mutu kai ma za ka dawo ka ci gadonta da sai Allah ke cewa taqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku ana ku kiyaye dokokinsa cikin dokokin ubangiji akan ku la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku fitar da su daga gidajensu ku duba fa ku duba masu rubutu kar ku fitar da matan daga gidajensu ba daga gidajenka ba har yanzu ana nuna maka matarka ce kar ka fitar daga gidanta wannan gidanta ne la tukujuna min buyutihinna kar ka fitar su a gidansu wala yakhrujna su ma kar su fita su ma kar su fita kar a yi irin jahiliyan nan da muke yi a yankunanmu ba dai ya sake ta ba an baki takarda eh to kayan nan ku ko karfe ɗayan dare ne ba za su kwana a gidansa ba sai a zo a kwace kaya tatas wannan jahiliya ne kai kuma karka yi shika kace tattare ki bar min gida ai ba gidan ubanki bane la ubantan nan yana da mutunci babba ne babban mutum ne da ya hana wasu ya dauka ya baka da ya mutunta ka ya kimanta ka ya baka sai ta zauna a gidanta wance to a shika ya faru tsakaninmu shikan nan akwai shi a shari'a uzurin da ya sa ya faru shine dalili kaza dalili kaza ke kin sani ni ba zan iya jurewa ba ke kuma ba dole ki canja ba zaman mu zai sa sabon Allah za mu yi ta yi maimakon mu samu lada mu je lahira ubangiji ya mana kaza to ina ga gaskiya mu haƙura ke yar uwata ce ƙawata ce Allah ya haɗa mu aure wala tansawul fadla bainakum akwai wani falala dake tsakaninmu to da ka zaki zauna ki iddanki a cikin gidanki dukkan haƙoƙi na ma'aurata zan baki abinci za a baki wajen zama ga gurin zaman ki nan kulawa duk abin da ya dace na kulawa da ake wacce matar ke ma za a baki wala ya furuci na su ka su fita to ku kuma ba za ku fidda su ba in har za ku ce su tafi gidansu mun gane ko illa an yi a cina bi fahishatin mubayyana kada ku kada ku fitar da su sai sun aikata wata alfasha bayyananniya in an gansu da wata alfasha bayyananniya to nan gurin sai a ce to ba a gidana ba kam ki je gidan iyayenki a can ki yi wata ilma manyan abubuwan da ka hana ta har yasa kuka rabuwar auren akwai makamantan irin wayannan abubuwa din wata to ko ba za ka bari su ci gaba ba in har ka sake ta a matsayin ladaftarwa wannan abubuwan ba ta daina su ba to sai ka ce ta tafi gidansu misali fahishatun mubayyana da malamai suka faɗa shine a ce matar tana da ashar da zagi za ta zagi yan uwanka za ta zagi jama'arka watakin mahaifiyarka tana za ta iya cin mutuncin mahaifiyarka za ta iya faɗa da makwabta sosai kuma ita ce ba ta da gaskiya sannan fahishatun mubayyana ko kuma ya zamana ba ta kame kanta tana gidanka don taji an sake ta yanzu wayarta za ta iya buga wa kowa waya wasu ma za ka yi za ka zo ka same su maza a kofar gidanka wannan sai ka kore ta tafi gidansu illa ya ce na fahishatin mubayyana wa tilka hududullah wannan fa dokokin Allah ne haka Allah ya sa wa'annan dokokin haka za a bi dokokin in za ku sake su na ɗaya ku sake su a cikin iddansu fatalliquhunna liiddatihinna ay fi iddatihinna ku sake su bayan sun yi jinin al'ada ya dauke baka sadu da ita ba sannan sai ka sake ta wannan shine kaida ta farko amma wannan kaidan ya zama da baka sadu da ita ba tana cikin tsarki banda mata guda biyu banda mata guda biyu ta daya ita ce mace mai ciki ita ko yanzu nan miji ya gama saduwa da ita yanzu nan zai iya sake ta ta biyu banda matar da aka rabu ta hanyar kul'i matar da aka rabu ta hanyar kul'i ta ce ni auren nan ya ishe ni ya ce ni ma wallahi haka nake so ya za a yi ta ce to sai na mayar maka da kayanka ya ce bismillah aka yi lissafi ta ɗauka ta bashi a take koda tana jinin al'ada ya halatta a raba auren kuma ya rabu so da matar da take jini ita ce wacce sai ta yi jini ya ɗauke wa asul idda kirga al idda a kirga idda wa taqullaha rabbakum la tukhrijuna min buyutihinna wa la tunzilna illa ayatin fashin bayna wa tilka hududullah dokokin Allah ne wa man yata'adda hududallahi lalle waɗanda mutanen da suke ketare dokokin Allah suke wuce gona da iri akan dokokin Allah in kai haka ba Allah ka cuta ba ba Allah ka zalunta faqad zalama nafsahu ka zalunci kanka kai ne a duniya za ka samu kunci za ka samu matsala a lahira kuma ubangiji su bani wata ala ya maka abin nan ya maka azaba abinda yasa aka ce ku sake su a cikin tsarki kuma kar ku fidda su daga gidansu su ma kar su bar gidan la tadiri ku ba ku sani ba kai da kai shika da matar dukan ku ba ku sani ba la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra watakil Allah subhanahu wataala ko zai kawo mafita a wannan cikin watannin da za ta yi idda a gidanka din watakil za a samu mafita watakil a samu nadama watakil a samu fahimta watakil hankalin ya dawo kai a samu wata mafita wannan ayar ta tara abubuwa da yawa fata na Allah ya sa zama biyu ya bamu ikon fassara ta kammala ta zama biyu yau kama za mu gama ba ba yadda za a yi mu gama tafsirin ayan nan yau sai dai in mun haƙura da wasu fa'idodi in kuna gama tsallake wasu fa'idodi don mu gama ta to sai a yi haka ko ya za a yi a faɗi kowane fa'idodin da na rubuta na tara a gabana to in Allah ya mana jagoranci na farko li hinna هي الأيام التي بانقضائها يحل لها التزوج سوني lokacin da idan mace ta gama su za a iya aurenta ba na ta gama tsarki tsarkin da ba a kusance ta ba wa ahsul idda din nan ana nufin ihfazuha wadbituha ku kiyaye ta kuma ku lissafa ta wa arifu ibtida'aha wa intihaha kusan farkon sa kusan karshen ta kusan ranar da ta fara ta fara kirgen yau tana idda na shika sannan ranar da jinin karshe ya zo mata tana ganin jinin karshe ya zama na kun sanar da juna fahishatin dinnan mun fada zina a ce mace tana yin alfasha ko kuma tana mummunan zance ko tana fada da makwabta to matsala ta ɗaya kuma da za mu fara ɗauka mun ji an ce ya ayyuhan nabiyu kun ga da annabi ake magana amma sai aka ce idza tallaqtumun nisaa in kuka saki mata wasu anan suka dauki ayar cewa nan ana magana ga annabi ne ya isar wa jam'al ummansa sako shi yasa an kazo fassarawa ya kai annabi ka isar wa al'ummarka idza tallaqtumun nisaa in suka saki mata kenan magana ake da annabi amma ana nufin shi da al'ummarsa kun gane ana nufin shi da al'ummarsa a wannan ayar da wata aya makamanciyarta kamar wacce ce makarmanciyarta ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik wallahu sai aka ce mai gaba kad faradallahu eh lakum me yasa ba ce laka ba sai aka ce kad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal azizul hakim kaga nan ma ana magana da annabi ne da kuma duk al'ummansa in makamantansa ya fari ya same su to shi isa a ƙur'ani duk inda aka yi magana da annabi kai tsaye sallallahu alaihi wasallam yana nuna abu ɗayan abu uku ne ɗayan abu uku duk inda kaga a cikin ƙur'ani an ce ya annabi kaza sallallahu alaihi wasallam to baya fita daga ɗayan ukun nan barin faɗe su in aka ce ana magana da annabi kamar ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa in aka kira annabi a qur'ani aka gaya masa sako baya fita daga cikin ɗaya ukun nan na ɗaya ko ya zamana annabi da al'ummarsa ake magana su kadai annabi da al'ummarsa mun gane ko na ɗaya kenan nan yanzu annabi ya yi tare da al'ummarsa ko tare su biyu ko na biyu ko annabin ne shi kadai banda al'ummarsa na uku a iya yi wa annabi magana amma ba shi ake nufi ba al'ummarsa kadai ake nufi mun rike su wa zai bin bayani guda uku ne in aka yi magana da annabi a ƙur'ani baya fita daga ɗayan uku na ɗaya ko shi kadai ake nufi na biyu ko shi da al'ummarsa na uku ko al'ummarsa kaɗai shi baya ciki kaɗai shi baya ciki ina ga in mun ba da misalai abin zai fi fito mana wanne kuke so mu fara bari mu fara da inda ake a magana da annabi shi kadai ko kuma bari mu yi magana da inda ake magana da annabin amma kuma al'ummarsa kadai ake nufi shi ake gayawa a wannan sagon da shi ake magana amma kuma baya cikin magana al'ummarsa kadai ake ake magana da su shine fadin Allah madaukin sarki da yake cewa wa imma yablughanna indakal kibara ya kai annabi idan wa imma daga inda kalkibara ahaduhuma aw kilahuma idan girma ya samu mahaifanka mahaifinka ɗaya daga cikin su ko duka guda biyu sun girma kuma kana raye kun gane fasarar nan sai suka zama suna maka fada ko suna maka magana har ka ji nauyin magana fala ta kullahuma uffin karka ce musu uffan wala tanharhuma ko karka mayar musu zance da daga murya wa kullahu ma kaulan karima ya kai annabi ka gaya wa mahaifinka ɗaya da ka samu a raye har ka girma su ma sun tsufa ko kuma dukansu guda biyu sun tsufa wa kullahu ma kaulan karima kake gaya musu magana ta girmamawa wa kullahu ma janaha dhulli min rahma kake jin tausayin su wa kul kake cewa suna rayan rabbirhamhuma Allah ka musu rahama kama rabbayani sagira kamar yadda suka raye ni ina yaro wannan da wa ake magana da shi yana ciki wani dalili ne muka ya ce baya ciki shi bai samu iyayen ba ma sanda ake saukar masa da ayoyin nan ma duk iyayen sun rasu to kunga ana gaya masa magana abu shaiba a shi ake gayawa amma kuma ana nufin al'ummarsa su kadai shi baya ciki amma ku duba wannan magana wa in ma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kila in kai ka da shi ake magana amma baya ciki sai na biyu na biyu nan kuma da shi ake magana amma shi kadai ne yake cikin magana babu wanda aka aka sashi wannan layi ba wanda ya shigo sai annabi shi kadai shine da in akwai mutane a cikin magana na ai da matsala wannan abin da zan faɗa in dai wasu suna ciki ban da shi ai an samu matsala shi yadda aka bashi akwai misalan da yawa amma bari mu bada guda ɗaya ko biyu shi annabi sallallahu alaihi wasallam kowace irin mata ko matar waye shi ba shi da matsala yau kawai in yace ta zama matarsa ta zama ta zama matarsa sannan kowace mata ce idan ta zo ce ya manzan Allah ni yau din nan na ba da kaina a kanka ka zama ni ce ni ne mijin kai kai ne mijina ya manzan Allah gani na zo in dai annabi ce e na amince to ko a ina take wannan matar shikenan kuma ta zama tasa haka Allah ya faɗa wa imra'atan mu'minatan mu'minatan da dai mace mu'mina ba a ce kowace iri ba kowace irin mace in wahabat nafsa halin nabi in dai da za ta zo ta ba da kyautan kanta ta aurar wa kanta wa annabi ba waliyi ba sadaki ba dan shaida ba kowa ha ba wane mutum sai annabi in arada nabiyu ayyastanki haha in dai annabin ya amince shi itan ta masa to wallahi auren yayi amma sai Allah ya ce khalisatan laka kai kadai ne aka yarda da irin wannan abun banda abi banda sayyidina abubakar banda umar banda usman banda ali banda banda talha banda zubair banda duk wa'annan banda su balle kuma ka ce akwai wani shehi da shi zai iya dauke maka mata babu shi su a kusa uban uban shehunnai uban waliyai shugaban waliyai sayyidina abubakar ba baya cikin wannan karatu balle za a ce wani wani wani shehi shi ba matsala har ma za ka yi aure a ce sai an kai wa shehi ko wani abu a can baya dai can baya ne yake ko yanzu kan babu alhamdulillah can baya mun yi ta samun labari to wannan annabi shi kadai ne khalisatan laka kai kadai muka yadda da wannan min dunil mu'minina banda mu'minai banda kowane mu'mini to sai kashi na uku wanda ana magana da annabin mu ma duk muna ciki ba sai mun sha wahalan misali ba ba mu misali eh wanda da mu da annabi duk muna ciki eh farko ayatul suratul talaq ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisa ya kai annabi idan ka saki mace fa talliquhunna lidatina kai ma in za ka yi saki sai cikin idda kuma in za ku yi saki sai cikin idda wannan da mu da shi duka muna ciki matsala ta ɗaya mun gama matsala ta biyu da aka ce ya ayyuha annabi idza tallaqtumun nisa ya kai annabi in kun saki mata ga ya musu in sun saki mata wa talliquhunna li'iddatihinna a sake su fi iddatihinna a cikin tsarkin su me ake nufi cikin tsarki nayi bagana a dazu shine ya zamana tana jinin al'ada jinin al'adan sai ka jira ya dauke idan ya dauke da sharaɗin baka kusance ta ba sannan ka sake ta wannan shine shika ingantacce gangariya yanzu na faɗi da ina faɗi la'iddatun da ko wannan karatun wai me fa'idansa sai an yi haka misa sai ta gama tsarki za mu zo mu faɗi cikin manyan fa'idodin da shari'a da ya sa ta faɗi haka shi isa babban sahabi mai riko da sunna mai bi da sunna wannan yake nuna maka zaman aure koya ake da kuma koyarwa ake wa mutum in akwai kurakurai a zaman aure malamai sai su ce maka ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake sai ka je ka gyara saboda duk girman ka bakai sayyidina Umar ba duk girman ka bakai manyan sahabbai ba duk ilimin ka kuma baka kai Abdullahi dan Umar ba amma Abdullahi dan Umar ya sake matarsa ya saki matarsa tana cikin jinin haila tana cikin jinin haila kun san waye sa ya sake ta babansa mahaifinsa ya ce ni wannan matar san ba ta yi ba sake ta aka ce abdullahi dan umar ce san ba zan sake ba ina son kayata ba zan sake ta ba aka yi ta kauruwa nana har annabi ya samu labari annabi ya kira su duka ya kira sai na umar ya kira shi baban ya kira dan kuma abdullahi dan uban ya babanka ya ce ka saki mata ka ce kaɗan ja ya za ka ja sai annabi ce ka je ka yi wa mahaifinka biyayya ka masa biyayya wannan akwai matsala wai ta'atul walidaini fi talaq shin ana yi wa iyaye biyayya a shika ko ba a yi idan uwa ko uba ta ce ki bar masa gidansa auren nan ban yarda ki ci gaba da zama ba za ki bar gidan idan uba ya ce ka sake ta dole sai ka sake tambaya muke yi nan dai gashi abdullahi dan umar ba manzon Allah ya ce ka bi babanka ke ma kamar manzon Allah ya ce ki bi babanki ne eh eh ah ah ah to yadda amsar take yadda amsar take mai sauki ce mai sauki ce Sheikh Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymin Allah ya yi masa rahama ya ba mu amsa yace wallahi idan mamarki ko babanki kina gidan aure ya aika ya ce ki bar gidan mijin an raba auren nan ba za a yi zaman auren nan ba ko kuma ubanka ya ce matan nan ka sake ta ko uwata ka ta ce sake ta wallahi in baka sake ta ba ka saba Allah amma idan fa uwarka da ubanka matsayinsu ya kai na sayyidina Umar kenan ba za a yi ba yanzu shine amsa na ba kenan ba za a yi ba mahaifinka kwakwalwansa ba ta kai na umar ba sai na umar akwai dalilin da ya ce a sake wata mahaifiyarki kaɗai ma fa dan ta ce ki dafa min abu kaza da kika tashi dafawa gishirin ya ɗanyi yawa dama akwai wani abu kasa ya ce sake ta in muka ba da ƙofar nan an riƙa zaluntar 'ya'yan mutane kenan babu duk uban da ya ce sai an sake sai a kai shi ƙara wajen malamai aje a zauna da malamai zai iya yi wa malamai bayani in sun gamsu wannan dan shawari za a bashi uwa ta kina gidan miji ta ce ta tara ki dawo daga ke har ita sai kun shiga fishin Allah dan iyayen yanzu ba su da kwakwalwar sai na Umar ba su da karatun da za a ce karatun su ya kai har su no banda wannan to sai abu da aka zai na Umar ya ce a saka aka yi annabi ya ce ka masa biyayya atai abaka kabi shi kuma da ya tashi tun da biyayya ne bai sani ba kawai sai ya sake ashe tana cikin jini kuma sai na umar saboda bin shari'a ya ƙara koma gurin manzan Allah ya ce abdullahi fa ya saki matan nan a cikin jini sai annabi yake cewa murhu falyuraji'uha falyuraji'ha gaya masa ya da ita summa yumsikha hatta tathura ya rike ta ma'ana ya maida shikan kenan ko yanzu wannan shikan kamar bai yi ba kenan ya rike ta har sai ta yi tsarki summa tahidha kuma a jira ma ta sake wata haila daban fatathura ta yi tsarki fa in badalahu an yi tallikaha yanzu in ya ga zai sake ta fal yi tallikaha sai ya sake ta tsahiran da sharaɗin tana cikin tsarki ƙabla an ya masaha da sharaɗin bai kusance ta ba fatilkal iddatu kama amaran Allahu azza wa jalla wannan ita ce idda ta shari'a kamar yadda Allah ya umarni haka kuma Abdullah dan Umar ya haƙura da wannan shika din ya dawo da ita ta gama wannan jinin ta sake wata al'adar jininta ya ɗauke sannan kuma me ya faru me ya faru a ƙarshe kin ga wannan shi ake shiga ba a shiga cikin jini sai ka jira ta yi jini jini ya ɗauke don annabi sai da ransa ya ɓaci ma sai da ransa ya ɓaci ya za a yi wannan hukunce-hukunce abdullah dan umar allah ya kara mai da makasan shi wato ga yadda ke gadi ka bai karantar da shi to a ƙarƙashin wannan akwai hukunce-hukunce da yawa za mu yi su a gurguje wannan ita ce iddan da allah yake nufi ƙarƙashin wannan za mu samu hukunci kamar guda biyar na ɗaya ko kuma masalu na ɗaya ta harimu talak halul haik haramun ne a yi shika mace tana cikin jini na biyu shika na shari'a shine a sake ta shika ɗaya tak ba tare da an sadu da ita ba na uku wanda shikanta na kome ne ya halatta kame da ita ba da shawarinta ba ba da shawarin iyayenta ba in ka ce na dawo da ke ko duk duniya suka ce bai yi ba ta dawo na hudu wannan hadisin yana nuna mana wajibcin koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a zaman aure zamantakewa na cikin gida a gun annabi muke zuwa mu koyi ya ake shika ya ake zaman aure ya ake kyautatawa ya ake kaza abu na biyar fishin da annabi yayi domin annabi sai da ransa ya bace dan ya ji an yi wannan shika annabi yana yana nuna wannan hadisi yana nuna mana annabi yana fishi idan abu yana da girma har sai an ga fishin a jikinsa girman saba sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shika duk da cewa abdullahi dan umar bai sani bane to mun gama da fa'idodin ciki sai kuma mu dawo guraren da aka yi sabani a cikin hadisi na daya shin shika a cikin haila din yayi ko shikan ma bai yi ba yanzu duk matar da aka sake tana cikin jini shin cikan yayi ko bai yi ba ba ku na tambaya ba zan ba da amsa jumhurin malamai malikiya da shafi'iyya da afwan hanafiya da malikiya da shafi'iyya da hanabila dukkan waɗannan malaman guda hudu maliku da shafi'u da abu hanifa da ahmad bin hanbali dukkansu sun ce wannan shikan yayi amma wanda ya shikan ya saba wa allah subhanahu wataala bai kyauta wa allah ba ya yi shika na bid'a mun ji zance na ɗaya zance na biyu suka ce a'a shi kan yi ba domin annabi ma ya umarce shi ce ya dawo da ita da shi kan yayi da annabi babu bukatun ya ce ya dawo da ita sai dai a ce ka saba wa Allah baka kyauta ba nan gaba karka sake da shi kan yayi kun wannan magana ce mai karfi wannan kuma ita ce magana ta shekul islam ibn taimiyya da ɗalibinsa ibn al-qayyim da wasu jigajigan malamai suka zaɓi wannan ƙauli ne to Allahu alam wanne ne zancen da yafi inganci ko wanne ne yafi a wajen yayi ko bai ba yayi ba ko saboda ku samu kofa kun san mazajen yanzu suna da gaggawa yana yi cikin cikin jini kice banza ka saka wala wannan ita ce maganar Sheikhul Islam in an yi a cikin jinin bai yi ba ba a sa shi a lissafi kuma za a sa a dawo da ita ya jira sai ta yi tsarki in ta yi tsarkin sannan ya sake shiga Allahu alam shin dawowa da aka yi to in kai a cikin in kai a cikin jini ba mun ce bai yi ba to dawowa da ita nan dole ne ko kuma mustahabbi ne dole ne dole ne wannan shi da magana mafi inganci bi da cewa su malamai sun ce shawari ake bayarwa to shin tambaya ta gaba mun ce shikan bai yi ba to wannan shikan da ya kuma za a sa shi a lissafi baya lissafi ko tunda mun ce bai yi ba baya cikin lissafi jumhurin malamai suka ce yana lissafi amma waɗanda suka ce shikan bai yi ma suka ce baya lissafi ko ya dawo da ita ya sake sabo ko kuma in ya dawo da ita in ya ga dama ya fasa shikan tunda can an yi shikan ba daidai ba in ya dawo ya ɗage kafa shikenan ya ci gaba da zama da matarsa tai to nan magana ta gaba annabi ya ce ya dawo da ita ko ta yi tsarki a wannan jinin sai a cikin hadisi ya ce sannan ta sake wani jini shin in ta zo bayan ta yi tsarkin farkon da aka sake ta a cikin jinin ya dauke bai sadu da ita ba zai iya shikanta ko kuma sai ya jira ta sake wata haila a wannan hadisin ya nuna sai ya jira ta sake wata haila matsala ta gaba to shika ya kasu kashi nawa ne shika ya kasu kashi biyu shika na sunna wanda wanda wanda shi shari'a ta ce ai da kuma shika na bid'a shika na sunna shine wanda cika sharadi guda uku shika na sunna na dadai shine wanda cika sharadi guda uku na daya ya zama da shika guda ɗaya ne na biyu ya zama da cikin tsarkin da bai sadu da ita ba na uku shine ya zama kar ya sadu da ita a wannan tsarkin sannan ya sake ta shika na bid'a kuma shine ka sake ta ko cikin haila ko kuma ta yi tsarki bayan an sadu da ita a sake ta ko kuma ka tara shika uku a lafazi ɗaya wannan duk shika ne na bid'a to wai me yasa aka hana shika a cikin jini ne me yasa aka hana shika a cikin jini na daya abubuwa uku ne na daya zaka tsawaita mata iddanta ka tsawaita mata iddanta domin daga ina ma za ta fara na biyu na biyu ta iya yiwa rigingimun auren ya ƙara kambaba ne ba dan tana so a rabu ba ne a'a dan kun san jinin haila yana sa mace wata ta zama mahaukaciya mahaukaciya to haka yake wata jinin haila yana taba mata kwakwalwa wata jinin haila yana sa mata bacin rai mun gane to ta iya yiwa yanzu dan wani abu da take maka wannan abin jinin hailan ne ya fitar mata da hayyacinta ta kambaba abun kasake ta a lokacin da ya dace a mata uzuri sai ba a mata ba na uku dalilin da sa aka ce kar ayi a bari har sai ta gama jini ta yi sati guda watakil tsakaninka da ita a zamantakewanku na aure watakil ba kwa yin kwana biyu lafiyayye sai kun yi mu'amalan aure sai zama yanzu jinin al'adanta kuma yana mata kwana goma kaga yanzu kun samu kwana goma hutu a lokacin da aka samu hutun nan za ka ji sha'awanta ita ma ta ji sha'awanka a wani lokacin ta maka manganu masu daɗi a samu sulhu da za ta baka haƙuri a samu ƙwaƙwalwa ta nitsu saboda maslahanku na zamantakewa sai a sa ba za a yi shi kamar a ce ma shi kan an fasa jiran da kai ta gama jini har ya ɗauke to in ya gama jinin ya dauke sai zama yanzu bukatunku na tsakanin ya mace da ɗa namiji ya sa ma kun bar maganan a shaka a zo a yi sulhu ne daga nan wata sai zamana wannan rigingimin ba zai sake ba an dakatar da shi wannan shine dalilai guda uku a takaice wannan hadisi ne mai girma da ya tsara mana dokokin aure yake nuna mana shika yana da shari'a ne bata abin nan saba wa shari'a wannan bid'a ne ita shari'a kuma yana nuna mana shari'a tana tsara harkar gidan aure duk gidan auren ka ce ya annabi yayi ya annabi kanta haka ake so ku zauna a zamantakewan aure sannan cikar bin sunna sababi ne na zaman lafiyanka a zaman aurenka wallahi da kai da matarka da iyayenka da surkanta da waye in kuna bin sunna wani kina za ku samu zaman aure mai daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki hafsa ya saki hafsa yar sayyidina umar sannan Allah ya aiko daga sama kai mala'ika jibiru je ka gaya wa annabi ni ubangiji Allahu akbar haba haba haba kake shiga haƙƙin matan annabi kake taba sahabban annabi ka zauna lafiya wasu fa makiya yahudawa nan da muke tare su bayan suna zagin matan annabi ai bayan suna zagin sahabban annabi sai kuma suna zagin manyan sahabbai abubakar da umar sai kuma suna kiyayya da matan annabi musamman hafsatu da aishatu Allah ya kara musu yadda to in aka in aurenki ya mutu Allah ya tsare in auren mace ya mutu babban kina da daraja shine a ce waye ne je bikon aurenki tambaya nake a ce da babansa baban mijinki nan ko da malamai na anguwa da cikin sarakuna aka hada wasu duka ku je ku min biko dan Allah wannan bikon bai dace a yi hakuri da duk abin da ya faru a dawo da ita ba ba fa ina nufin kin yaji ba babu yaji a musulunci babu yaji babu shi ina nufin an yi shika ko an samu wani abu a zo gidan a samu wannan abu da Allah wannan matar ba dauke ta da daraja da girma ba wannan mijin duk bacin ran da yayi amma yana nuna ai tana da daraja ko to nan ubangiji ne zai ce ya manzo Allah ina bikon ku duba fa Allahu akbar ba fa umarni Allah ya masa ce dawo da ita ba Allah ne zo ya yi bikonta don sai da Allah ya gaya masa dalilin da ya sa ake so a dawo da ita ya ce ka dawo da ita raje hafsata dawo da hafsa fa inna ha sawwamatun kawwamatun ga tsayuwan dare ga yawan sallah ga tsayuwan dare ga yawan azumi mace ce mai yawan ibada ina za ka samu irinta dawo da hafsa wa inna ha zaujatuka fil janna Allah ya ce kuma na riga na yi stamp tintinin matarka ce a gidan aljanna yake nan annabi sallallahu ya ƙara buɗe sabon shafi a kanta to shi sa mace ana haƙuri da wasu daga cikin ɗabi'unta idan ibadanta yana da yawa a baka samu mace ba zaman lafiya ba mutuntawa kuma ba ibada sallah kullum kun yi rigima ibadu sai kun yi rigima kullum a no to wannan saboda ibadarta da sauransu miji ya duba ubangiji ya ce wa ahsul idda ku kididdiga idan nan ku kiyaye ku kula mun gama yin magana akan wannan ko shine ku san farkon ku san karshen kuma ku ke communicating da mata yanzu fa nayi jini daya wani kai hakuri kame da ni ka duba duk abubuwan zan daina ko na daina su nayi jini daya kasu kin fada an yi jini na biyu an yi na uku a'a to an zo na biyu to ai matsalar ke gashi kaza a'a ka zo mu zauna in akwai wasu dokoki mu saka karki yadda a sake ki ki nuna ke ma kina so a rabu din ki duk abin da zaki na ame da ke in ya gagara wallahi ke kin bi abin da ya dace bayan kin gama idda ubangiji ba zai tabar da ke ba ni fa ka gani ba son rabuwar auren nan nake ba so nake mu daidaita kuma ina so ka yi tunani mu tsaya mu duba lamarin nan ki ta yi har a gama har a gama karki dauki wani girman kai wallahi in bai dawo da ke ba wallahi kin fita a shari'a ubangiji ba zai walakanta ki ba in ya ga dama ya ce sa a bbc bi na ta yi ta yi in bai da ita naki na san ai matan mazan suna haka ai mazan suna faɗan wannan abin ai sannan ku ba mata wasu shaidanu suna wannan abu ta ce wallahi bi na yake ta yi wata ma girman kanta eh girman kanta ne sa ce to ina so zan me da ke amma fa ina so sai mun zauna ta ai furta kiyarda kina matarsa kina matarsa Allah ya kyauta Allah ya ce ku ji tsoron Allah la tukhrijuhunna min buyutin kar ku fidda su daga gidajenku fa'idodi na wannan ayoyin na wannan ayar kai fa'idodi har yanzu na mana introduction ne na wasu manyan matsaloli yanzu fa'idodi ƙarƙashin wannan matsaloli din fa'ida na farko fa'ida na farko wannan ayar wasu tiraka ta saka mana in ka hada da wasu ayoyi ta saka wasu mai zan kira shi ne ba turke zan fada ba kamar fence ta saka wata babbar katanga ce mai ƙarfi katangu guda tara musulunci ya saka saboda baya so aure ya ruguje aure an ba shi kariya a musulunci da yawa sai an bi wannan matakai guda tara in har aka bi matakai tara ɗin nan kakab miji ya ce mace za a rabu to haƙiƙa in an yi zaman auren ma za a samu sabon Allah ne shi yasa musulunci ya ba da katangu guda tara wannan katangun duk suna lallaba aure ne suna tattalinsa ba musulunci baya so auren ya wargaje musulunci yana bi a hankali musulunci baya son aure ya rabu baya son shika baya kaunar shika ya fi so a gyara a daidaita sai ya tunatar da mu da waɗannan pens guda tara ɗin wanda kowane guda ɗaya ya dace sanadiyansa a tsakanin ya dace a komi ya dace a fasa shika ya dace a daidaita ya dace a yi kaza zan fara faɗansu yanzu yanzu nan na ɗaya saboda musulunci ya ba wa shika kariya don ya ba wa shika kariya kar a yi shikan musulunci ya ce in aka yi shika a cikin fushi shikan bai yi ba ku duba kariya fa saboda musulunci ba ya son shika ya ce idan aka yi a cikin fushi shikan bai yi ba ta shi sa hadisi ya zo laƙalaƙa wala itaka fi iglaƙin ba a shika a cikin fushi amma ku mata musamman an yi shika uku kun iya kirkirowa cewa layi ransa ma bace ne ai ba wanda zai shika dama sai ransa bace ne sannan babu shika sai a cikin fushi ban taba ganin cikin fushi shikan da aka yi shi Allah da annabi in ji ku da fada ban taba ganin irin shigan ba ko dariya yake miki kai ko sabuwar mota ya dauka da ki inda ya ce za a rabu to akwai abu a zuciya hajatan fi nafsi yaquba qada'a akwai wani abu a ran ya abin nan akwai wani abu babu shikar da ba'insa da bacin rai da fushi babu shi to amma a nan wani fushi annabi yake nufi in an yi shi shikan bai yi ba saboda mu yi sabin time ba zan fadada ba wannan fushin shine duk fushin da kai hankalinka ya fita ya zama ka zama mahaukaci to sai malamai suka ce duk mai irin sifar kama shikansa bai yi ba ta yadda aka sifanta ka dawa dawa aka sifanta shi da mahaukaci to shi ma mahaukacin ya shigan bai ba kun san mahaukaci yana yin aure aiko za a samu wata mahaukaci a hada da mahaukaci a musu aure tare a ce kuma su yi ta zaman aurensu in shika ɗari ya yi su bai yi ba shi bai sai dai in waliyinsa ne ya gani aka raba to mahaukacin ka raba su masu rabu ne shi kansa bai za mu zo yar'uwa za mu zo yar'uwa yi a hankali so da haka da mahaukaci da mai fishi duk shi kansu bai ba hayyaci yana fita Allah ka tsare mu annabi musa bari ku ga irin fishin annabi musa da ya shiga fishi irin wannan wanda sai da ya fita hayyacinsa ba don komi wallahi don an taba addinin Allah wa alƙal Allah fai fada fa ku duba fa shine malamai an sun ta ibada misali shine suka ce fushin da yar matar tana hannunka zaka iya wurgata cikin kwata baka san bai san san da jifa da matar da yar ba qur'ani yana hannunka zaka iya jifan matar da qur'ani mutumin zai iya ɗauko fetur ya zuba ya kyatta ashana a zo da kyar a kashi da Allah wannan ba ba hukaci bane sai bayan an gama sai a ce yanzu kai ina kake kai wannan yace wallahi shi bai san yayi ba a dauko masa yarinya nan dinta duk ya ya kone ya jefa ta cikin gawayi yace wallahi tallahi bai san ya jefa ta ba wannan shi kan bai yi ba wannan bai san me yayi ba yadda bai san san da ya jefar da qur'ani ba to haka kuma bai san san da yace na saki kidin ba irin wannan irin wannan fishin fa ake fada fa irin sa ake fada irin sa ne ya faru da annabi Musa Allah ya gaya mana Qur'ani yace wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi qala ibn umma innal qauma istad'afuni wa kanu yaqtulunani fala tusbid bi al'a'da'a yau annabi Musa yana rike da Qur'anai saboda bacin rai yau zubar da Qur'anan ya kama gemun annabin Allah don annabi ne Harun ya kama gemunsa da gansa yana jansa a ƙasa wannan annabin ɗan uwan annabi Musa yana cewa yabna umma ya kai dan la ta'khudh bi lihiyati karka kama ka bar min ga kaina wala bi ra'si kana wahalar da ni a kaina ko eh eh shine ina fito da ina fito da cewa wa akada wa alkal arwah wa akada bi ra'si akhihi yajru ilay ya ibn aki la ta'kul bi ra'si wala bi lihiyati inni khashitu abinda yasa nayi haka din na bar su suka ci gaba da shirkan su inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila ina tsoro kan nazo hana su wannan shirka kuma in raba al'ummata wasu malamai suka ce raba al'umma girman sa yafi girman shirka da al'ummar ka ta rabe gara a bar su akan wata shirka haduwan su zai sa a bar shirkar amma rabuwan su zai sa shirkar ta ci gaba shi sa rarrabon al'ummar yanzu shirka tana ta ci gaba da an haɗu wa'ancan masu shirkan masu bauta makabarta masu bauta kabari da an haɗu waje guda za su gane sharrin kuma za su gaya wa 'yan uwansu to irin wannan fishin ake magana shine shikan fishin da shikan bai yi ba shi yasa ibn qayyim ya littafi ghasatul rahman fi talaqil ghadban shikan bai yi ba amma mijinki kawai dan ransa ya ɓaci ya zo ya ta'ashar ya zaga ya hada da mahaifanki a duk zakin mahaifanki wannan da hankalinsa matsiyaci yana cikin hayyacinsa tsantsan rashin mutunci ne kawai to da aka in yi shika a wannan lokacin ba za a ce shikan mai bacin rai bane shikan bai yi ba dan ana yawan zuwa mana da wannan matsalan ana yawan zuwa malam wallahi yanzu an cika shika uku yace sai ka ce mata to sai kuma me tace wallahi mun da aka yi ukun nan ai mun zauna da shi ma mun tattauna shi fa ya ce fa wallahi tsananin fishi ne tsananin fishi ce eh sai a ce to lalle da lalle tunda har an yi uku a cikin tsananin fishi Allah kuma yayi fishi da ku kuma shikan yayi babu to wannan an kawo mana fishi don a nuna maka cewa aure ba a so a rabu shi sa aka ce fishi mai tsanani shikan bai yi ba a ƙarƙashin fishi mahaukaci shikansa bai yi ba ɗan giya da ya sha giya ya zagi uwarsa ya zagi allah ma watakila a subhanallah ta wannan dan ya saki mace kuma ya ce ya bai san me yake ba sai wasu malamai suka ce a'a idan giyan da kansa yake zuwa ya shawo fa aka ce ko da kansa yake shawowa zunubin shan giyansa shan giyan ya yi shikan bai yi ba shan giyan ya yi ko bai yi ba ya yi akwai zunubinsa nake nufi fita hayyacinsa da ya yi wannan wani abu ne daban haka wasu malamai suka wada kuma ita ce magana mafi kyau na ba da wannan wata amsa akan irin wannan tambayar game da hukuncin wanda ana sallah ya yi sata ya hukuncin wanda ana sallah ya sai sata sai na ce satan ta yi sallar ma ta yi sata ba ta ba ta sallah satan ta yi ma'ana akwai me zunubi sallan kuma ta yi satan bai ba ta sallah ba na gaba na biyu ko na gaba da yake nuna lallai aure so ake a yi tattalinsa aka ce shikan wanda aka tilasta ya yi shika bai yi ba idan mahaifiyarka ta matsa ta ce wallahi sai ka sake ta kuma babu gaira babu dalili in ji bahaushe ina ma a ce akwai gaira akwai dalili babu gaira babu dalili kai bahaushe babu gaira babu dalili eh sai aka irin wannan shika to malamai suka ce in uwa ta matsa ko wani naka ko aka takura ka ko aka yi haka da wuka ko matar ta ce ko ka sake ko na datsa ya ce a mai zafi na sake daga sai ta daga sai ta take dawa da shi a'a nawa ka yi nawa kike so uku na sake ki uku sai ya cire banza ya sake to amma shi ma tsinanne ne a maka wuka haka kuma ka ce baka sake ba a wacce za ta maka haka ko astaghfirullah ko da wasa ne aka ce wannan labil ɗin to to to to to to a duba na faɗi shikan mahaukaci ko da shikan ɗan giya duk na faɗa ko na biyu wancan duk da ne na ɗaya na biyun duk ƙarƙashin na biyu ne amma ba damuwa za ku yi sa shi na biyu yanzu mu je zama na uku muke kenan kenan in mun yi hakan za su kai goma abin da zan fada za su kai goma yanzu mu je na uku na uku musulunci baya so a yi shika don haka ya saka ƙa'idar idan za a yi shika sai an nemi shaidu adalai maza don Allah wannan aikin nemo adali da sauki ko da wahala da wahala ko to nemo adali to a za a baka wahala ne don watakil wajen neman adalin da za ka yi masa shaida ɗin ka kasa har ma ka ji kawai kai ka haƙura a haƙura wannan shine na uku na hudu na hudu don a nuna ba a son yin aure sai aka ce auren ma yana da lokacinsa wanne ne lokacinsa sai ta yi jini jinin ya ɗauke bayan ya ɗauke baka sadu da ita ba ku ga wannan ka'idan mai yawa duk ana so a tsakanin ne ka fasa shi kan adaidaita na biyar na biyar na biyar to muƙaddara duk ta tsallake wannan har ka bari ka bari ta yi jini jinin ya ɗauke kun gane jinin ya ɗauke da ya ɗauke za ka yi shikan kaje ka nemi shaidun aka samu shaidun ba ka cikin ɓacin rai da damuwa ba takura ka aka yi ba duk ba ka tsalke wannan ba to sai kuma ka yi sakin to idan kana da mata saki nawa ka ce ka yi saki nawa ka ce ka yi ɗaya in ka sake ta ɗaya in ta gama idda kana so ka mai da ita ya halatta ku sake aure ya halatta in ka dawo da ita aka sake sakewa ya halatta ka sake auro ta ya halatta sai da aka baka mataki uku shika na daya a dawo shika na biyu a dawo har aje na uku in dai har aka yi shika na uku to wannan mata ya nuna ka tsane ta to shi yasa nan aka bamu dan bawa aure kariya dan kayi auren ka batta a cikin iddan har ta gama iddan ai an baka chance daga baya ta je ta yi nadama a gida kai ma kai nadama ka dawo da ita duk ba a so dai auren ya rabu na shida na shida musulunci ya saka dokar fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha kafin aje maganan zan sake ta kar ai haka sai ka tura waliyinka wakilinka ita kuma ka samu waliyinta a zauna da kai da ita da su a daldale in aka fahimci abun ba zai yi bane sannan aje ai shika duk wannan musulunci ya sa shi ne dan kar ai shika na shida na bakwai kai na bakwai kenan ko na bakwai sai musulunci ya ce to muƙaddara yanzu shi ma an zauna da waliyai an yi duk wannan auren an nuna sai ya rabu to in ya rabu karka fita ita daga gidanka kaga sharadi ne ita ma kada ta fita ƴaƴanka aka sa musu dokoki ƴaƴan da take da su wa zai shayar da su sai ka biya kuɗin shayarwa sai ka biya kuɗin kaza sai ka biya kuɗin kaza sai aka kirkiro muku musulunci sai kirkiro muku wani abu kun rabu a sunan baki amma a aiki ba a rabu ba domin za ta maka waya ba ni kudin kaza za ta ce a zo a zauna ba ni kudin kaza za a ce a yi kaza ba ni kudin kaza na takwas don kar a yi rabuwan aure musulunci ya haramta ka nisanci matarka ka kaurace mata baka saduwa da ita musulunci ya haramta wannan har ma musulunci ya ce duk in aka kira ka aka ce ka je ka ci gaba da saduwa da matarka kaki alkali ya gaya maka har aka yi wata hudu da kwana goma baka sadu da ita ba auren automatically ya mutu wata shida wata hudu da kwana goma ko a wata hudu ne ko eh lillahi menene menene wannan aya aya ta al'ila eh lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur wata hudu wata hudu amma wata hudu in ba a sadu da mace ba idan akwai uzuri na tafiya idan akwai uzuri na rashin lafiya ko kuma kauracewa ne haka kawai na tsiya ba tare da alkali yayi magana ba bata sauku ba ita bata yi magana ba kuma mijinta ya kaurace mata ya bai damu da ita ba ita ma ta rabu da shi aka yi wata uku hudu har biyar ba ruwanta ba abin da dan tana tarkanta wannan shikan bai fa shika wata hudun nan ba yiwa sai in macen ne ta kai kara ta nemi haƙƙinta aka ki a bata ya ki ta nemi shi yaƙi ta kai alƙalai ta gaya musu alƙalai suka kira suka ce to matarka ta ce wata uku ba ka saduwa da ita kar ka bari fa a cika wata hudu ka je ka sadu da matarka sai ya ki har wata hudun ya cika to nan ne ta saku automatically alƙali ne yake faɗan wannan to musulunci ya sa haka duka har sai an yi wannan wata hudu din har sai an yi kaza don auren kar ya lalace na tara aka ce to in kayi shika nan ma daga kayi shikan ba za ka saki ba za ta tafi ba ta zauna a gidanka kuma ta yi jini uku wannan jini uku a cikin jini uku din nan duk Allah shari'a ta sa ne saboda a samu nadama a samu fahimta a samu juriya na goma na ƙarshe da tara ne amma saboda mun ƙara ɗaya suka zama goma kun ga an yi magana da annabi ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa wannan yake nuna da shika da idda da kome da abubuwan gidan auren gaba daya a qur'ani ake bin sa in zaka bi qur'ani da sunna me ya fada a shika me ya fada a kome ya ake zaman ya ake zaman iddan me zan mata me wajibi na menene wajibinta zan zo gidanta za a yi kaza duk in ka bi wa'annan waɗannan bin Allah ɗin da aka ɗora maka duk an nuna cewa shari'a ta zaman aure ba a yi da ƙwaƙwalwa al'ada in ta shigo lalatawa take aka kore al'adunku na aje a kwaso kayanta na ta bar gidan na ta bar kaza bin wannan ɗin yana sakawa shi ma a samu sararawa na zuciya a zo a daidaita auren ba zai wargaje ba waɗannan su ne guda goma to za mu shiga sabuwar matsala gobe ƙarƙashin wannan aya ɗin wai wannan jinin da aka faɗa uku a likitance me yasa aka ce ai jini uku akwai ciwon kansa da ake kamuwa da shi in ba ai jini uku ba akwai ciwon kansa wannan ciwon kansa ta ina ake samunsa shi ne za mu tattauna gobe Allah ya kai mu za mu tattauna sannan abinda za mu tattauna gobe shika akwai na haram ai a shika akwai na farilla akwai na wajibi akwai na haram akwai na mustahabbi akwai na makaruhi wayannan guda biyar din zamu fada yau sai ke zama wajibi a yau shi ke zama farilla yau shi ke zama wajibi mun gani yau shi ke zama haram yau shi ke zama makaruhi yau shi ke zama mustahabbi duk za mu tattauna su a tattauna gobe ƙarƙashin wannan ayar in Allah ya ba mu iko muka gama ta watakil mu shiga sauran tattaunawan insha Allah ta'ala za mu dakata a nan wajen subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh